رحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗauki alkhalifatul awwalu khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khalifar farko na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine abubakar siddiq radiyallahu anhu mu dubi ɗan wa'yansu abubuwa na lura ba tarihinsa za mu yi ba don yana da faɗi sai dai ɗan abubuwan lura da ya kamata mu lura da shi a cikin tarihinsa abu na farko da za mu fara lura da shi a cikin abin sai wato lamarin sai na abubakar radiyallahu anhu shine hadisin da al'imamu bukhari da al'imamu muslim suka rawaito shi wanda ya zama muttafaqun alai inda sahabbai suka tambayi annabi alaihi salam man khiyarun nas ko man khairun nasi waye fiyayyen mutane sai ya ce da su a tiƙahun wanda ya fi su tsoron Allah sai sabai suka nuna ba wannan suke nufi ba sai ya ce da su yusufu karimun ibn karimin ibn karimin ibn karimin annabi yusuf alaihi salam mai alfarma dan mai alfarma dan mai alfarma dan mai alfarma yusufu alaihi wa ala nabi na salatu wassalam dan yaqubu alaihi wa ala nabi na salatu wassalam dan ishaq alaihi wa ala nabi na salatu wassalam dan ibrahim alaihi wa ala nabi na salatu wassalam sai ce wannan shine akramun nasi sai ce da suka ce da shi ba wannan muke nufi ba sai ce fi ayyi ma'adinin min ma'adin al-arabi tas'alu sai ce to khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islami idza faqihu fiyayyen mutane su ne wanda a jahiliya kafin zuwa musulunci zababbu ne idan suka musulunta suka yi ilimi su suka fi kowa don haka sai na bakar siddiq radiyallahu anhu shi kamar yadda ake cewa shine abdullahi ibn usman ibn amir har zuwa karshe wanda ya sadu da annaba da salamu dangantakarsa zuwa ka'abu ibn lu'ai daga nan suka haɗu da nasaba annabi alayhi salatu wassalam mahaifiyarsa tun a lokacin laƙabi ake mata da ummul khairi salama bintu sakarin ibn a ibn amr ita ma mutune kirki ce to saboda haka sai na abubakar lamu tun da ya taso sai aka ganshi mutumin kirki shi tun da ita bai taɓa shan giya ba baya caca duk abin da yake na jahiliya sai zama bai damu da su ko bai taɓa bauta wa gunki ba wannan ita ce ɗabi'arsa shine halayensa sannan ya tashi ya zama mutumin kirki ya girma ya zama ɗan kasuwa hanshaki kuma mutumin kirki wanda yake da tausayi a cikin kasuwancinsa ta kai matsayin larabawan ƙwarai sun dan kare gamar al'ashinak a hannunsa cewa duk abin da ya shafi harkar diya da taimakon mai karamin karfi da ƙureshawa suke yi a hannun sina bukar radiyallahu anhu ake yi saboda haka wannan bawan Allah a irin basirarsa da hankalinsa sai ya ga auren abin da ake na kwamaca la jahiliya bai masa ba yana ta neman haske ya za a yi samu madafa to kuma sannan gashi abokin annabi ne sallallahu alaihi duk inda annabi sun yake tare suke ko yaushe duk tafiye-tafiyen kasuwancin da annabi alaihi salam ya yi ma da sai na bukar suka dinga yi radiyallahu anhu to Allah maɗaukin sarki sai ya kawo haske na annabta ubangiji ya nufin fitar da mutane mina zulumati ila nur daga cikin duhun kafirci da duhun jahilci da duhun sokana da duhun canfi da duhun duk inda ma ba a taɓa tsammani ba Allah ya nufin fidda mutane ya dora su akan hasken imani wanda za a bi Allah dodar to da Allah ya aiko annabi alaihi salatu wassalam jibrilu alaihi alaihi salatu wassalam ya zo da ikra bismi rabbikal ladzi khalaq to daga cikin mutane maza ‘ya'ya ba bayi ba wanda ya fara ba da gaskiya da annabi alaihissalam shine abubakar siddiq radiyallahu anhu shine farko wanda ya ba da gaskiya da annabi alaihissalam to annabi ya ba da shaida a kansa cewa duk wanda ne kira ga musulunci sai ya yi dam sannan ya amsa yake banda abubakar shi duk abin da na gaya masa take yake yadda wani abin ma bai ji daga bakin annabi alaihissalam ya bakin wani yakan ce karfa a yi masa ƙarya in aka ce ba ƙarya ake masa ba sai ce na yadda to wannan shine tsarin sai na baka da ƙarje lamun mu lura da wannan to don haka sai ya zama na irin waɗannan ɗabi'un nasa sai ya samu sunaye a cikin sunayensa damar sunansa abdul ka'abati da annabar sai ce bal anta abdullah shine zama abdullahi to da cikin sunayensa akwai al'atik shi yasa zaka ji bahaushe din mai suna baka yana ce masa atiku al'atik an samu maganganu daga annabi alaihi suna kun da yake cewa wanda yake so ya ga yantacce ga buran wuta man arada an yanzu an yanzura ila atiqi minan nar fal yanzur ila abi bakr wanda yake so ya ga yantacce wanda Allah ya yanke ba zai shiga wuta ba ya duba abubakar siddiq tun haka ake kiransa siddiq ake kiransa atiq sannan lokacin da aka yi isra'i annabi alaihi ya dawo dama ubangiji ya tsara isra'i ne dan ya tankade da rairaya ya fitar da mutanen kirki ya fitar da ruwan kurji wanda ba shi da amfani a cikin musulmi in ba a matse shi ba saboda haka sai aka yi isra'i waɗanda duka da azaba ba ta sa su zama musulunci ba wannan isra'in sai ya sa suka fita saboda ba su da amfani a ciki sai na bakar radiyallahu anhu shi ba shi ya ji daga bakin annabi alaihi salamu ba abu jahal ya ce yau fa na samu abin da nake so duk wanda yake yarda da shi yau na san zan hana zan raba shi da shi sai ya tare abubakar radiyallahu anhu ya ce da shi ka ji abin da abokinka ya faɗa ce menene sai ce ya ce wai a wannan daren daren jiya wai ya tashi daga maka har ya je baitul maqdis tafiyar kwana talatin kuma har ya je wai ya tafi hasu sidratul muntaha sai ce karfa a yi masa abin da ba daidai ba gaskiya ba sai ce ai shi ya faɗa zai ce in kam shi ya faɗa na yadda abu da sai ya sa abin da zai kuma ya je samu annabi sun ce an ce kaza kaza sai ce ni na faɗa sai ce na yadda ba ni labari in ya faɗa sai ce ashadu annaka rasulullah in ya ce na yi kaza sai ce ashadu annaka rasulullah suraka sai ce da shi kai ne a yau sunanka a siddiq wato me wato babban mai gaskiya ko sarkin masu gaskiya to ana ya samu wannan suna sannan ana kiransa ana kiransa sunan da ubangiji ya bashi a cikin suratul laili inda al'atiqa ana ce da shi al'atiqa wato mai tsoron Allah ko mafi tsoron Allah saboda ubangiji ya ba da labari a kansa cewa shine allazi yuti malahu ya tazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btaga wajhi rabbih al'ala was wala sawfa yarda dukiya sai yake narkawa wajen taimakon addini duk inda igarar rauna ana mar azaba sai ya fanshe shi ibiya ikale shi sai ga da shi baka sayan masu karfi wanda za su dinga maka fatoci su ne maka aiki su ce ban da wana da wannan saboda Allah nake shi sa ubangiji ce allazi yuti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btaga wajhi rabbih ala yadda zatun ubangijin sa madaukaki kawai yake nema sai Allah ya ce zan masa bajinta wala saufa yarda sai na yi masa abin da shi da kansa duk burin dan adam ya ce ya ishe shi sai ya gamsu tukunna to shine abin da sai na bakar lam ya san shi sake ce da shi al'atika fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa allazi kazzaba wa tawalla sai Allah ya ce wa sayujannabu al-atiqa allazi yuti malahu yatazakka saboda haka ana kiransa da wannan sunan kuma to dan haka kuma ana ce da shi al-awwahu wato mai yawan nishi saboda tsoron Allah kuka mutum ne mai yawan kuka saboda tsoron ubangiji subhanahu wataala to wannan shi ma wannan dan bangare ne kaɗan da ya kamata mu lura da shi a rayuwar sai na bakar radiyallahu anhu to sannan daga cikin wani abu da za mu lura da shi a rayuwarsa ya samu abin da ake kiransa min hatun ba'da minha baiwa kan baiwa kan baiwa kan baiwa Allah ya masa baye baye iri iri saboda haka shi sai na bakar radiyallahu anhu bayan ya musulunta duk ƴaƴansa sun musulunta sannan mahaifiyarsa ya zo ya ce da annabi lokacin ana tiburi a garin maka ya ce ya rasulahi mahaifiyata mai kauna ta ce ina kauna alherin nan gare ta na roƙe ka ka roƙa mata Allah ya shirye ta annabi sai ce masa to sai daga hannu ya ce Allah ka shiri mahaifiyar abubakar sai ta musulunta tun farko farko da ita aka yi ta da'awa zuwa addinin musulunci to ranar fatahu makka kuma sai aka tawo da abu kuhafa usman shi kuma kanna ya zama kamar atafa aka tawo da shi yana rawa aka zo da shi gurin annabi alaihi salatu wasallam aka ce ga abu kuhafa mahaifin sayyidina abubakar zai musulunta sai annabi sai ce ina ma kun bashi ni na je gurinsa sai suna bukar ya ce a rasulullahi ai mu ne muka fi cancanta a ce mu zo gurinka sai ce da an faɗa min da ni za ni gurinsa saboda anan ne annabi sai sannan ta girmama masu shekaru sunna ce wannan duk inda aka same shekaru to ka girmama shi karka ku tsora ka wulakanta shi to shine ya musulunta musuluntar da sai da annabi da kansa iwa suna bakar manna yace in ne maka munnar musuluntar mahaifinka suraka mahaifinsa ya musulunta mahaifiyarsa ta musulunta sannan kuma duk ƴaƴansa sun musulunta to wannan yana daga cikin abin da Allah ya masa minha ba'da minha baiwa bayan baiwa sannan sai na bukar radiyallahu anhu yana daga cikin mutanen da ranar da annabi sun ya fita shi kadai daga shi sai wata dabba ya hau ya fita da ya fita sai tafi wata gona kawai ya je ya daura dabba sai ya shiga ciki sai ya samu baki rijiya ya shiga sai ya zira kawahuwansa a ciki ya zauna sai sana abu huraira da dilan ya zo sai ce na rasulullah ya tafi sai sallallahu sai ga ce masa ba sai ga inda sawon dabba sarki sai ya dinga bi sai ya tadda shi anan sai ce rasulullah yau ni ne sarkin kofa ba wanda zai ganka sai in na zo na sanar sai zo waje ya zauna wanda ya fara zuwa sai sai na abubakar radiyallahu anhu sai ce sarkin kofa ne ba za ka gan shi ba sai na je na yi iso sai shi rasulullahi abubakar bilba sai ce ce na ya shigo sannan ka yi masa albishir da aljanna sai ya ce masa ya shigo yana zuwa shi ma sai ya samu guri sai ya zauna a cikin rijiyar shi ma zauna bakin gaba ya zara kawahuwansa to wannan ta nuna cewa masana suka ce tun daga nan aka fahimci a guri ɗaya za a binne shi da annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan da cikin wani abu da Allah yi masa sannan ya je badar yana daga shi ne awwalu man aslama shi ne awwalu katifat rasulullahi sallallahu sannan kuma shi yana daga cikin wanda Allah maɗaukin sarki ya wannan alkawarin cewa zai masa abin da sai ya gamsu sannan kuma an masa albishir da aljanna sannan kuma ya je badar sannan ya je uhudu sannan ya yi bai duwan sannan ya je tabuka shi aka ba maraya ya tafi da ita to wannan ya samu daraja a nan sannan annabi alaihi salatu wassalam shine ya nada a alhajjul akbaru ranar shekara tara ga hijira shi aka nada ya zama amirul hajj ya wakilci annabi alaihi ya tsero da mutane aikin haji wanda yana can ne Allah ya saukar da suratul tauba aka tura sai na ali je kai masa ya sauka ya ce kai za ka isar tun da annabi alaihi salam ya gaya maka da bakinsa ya gabatar da wannan sannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da lafiya rashin lafiyarsa ta tsanani sai ya ce abubakar ne zai wa mutane sallah su ko matan gida sai suke kallon zahiri sai suka san abubakar ya zo karatu kuka ike sai suka gan shi shi ba mai zafi ba ne baya zafafa komai kowane abu ba shi da zafi tare da shi in ma an gan shi ba tsoro ake ji ba akwai lokacin da wa'yan mata suka zo ranar sallah suka zo gida na wasu suna rawa suna juyi suna waka annabi sai juya duskan su jikin bango ya kwanta suna ta a gidan su sai na abubakar ya shigo ba su daina bai suna umar ya zo kai sai suka tarwatse ce wa'annan mutane sai sai kyale su kowace al'umma tana da idi mu ma yawan idin mu ci don haka ba mutane ba sa ganin sa don su da ba shi da zafi sai mata suka ce su a ganin su ba shine zai zama liman ba aka haɗa kai da nana Aisha radiyallahu anha da nana Hafsa radiyallahu anha suka ce gara a sashe na Umar shine zai iya annabi sai ce ku dai saka abubakar shi na ce muku suka matsa sai ce an tunna sawahibu yusuf ko fa abokan annabi yusuf ne wanda suka ga suka gan shi kurin yana dagawa ce assalamu alaikum kawai duk suka yanke hannu suka ce hasha lillahi ma haza bashara sarki ya tabbata ga Allah wannan ba Allah bane amma kuma ba mutum bane in haza illa malakun karim wannan ba kowa bane sai mala'ika mala'ika ma ba na baya ba irin manya-manyan mala'ikun nan masu daraja daga kallon farko kawai suka yanke wannan zai ce ko kallon farko kuke ku yanke hukunci shi na ce sai suka yi suka haɗa baki aka ce sai na umar bai sani ba sai da ya zo ya kabbara ana su fito sai ce wannan abin Allah bai ji da shi sai na umar ya fasa kuka ce da kuma haka a kira abubakar ya wuce gaba to su su san cewa wato wannan abin da yake da shi saramar tana cikin zuciya ba a magana ba ce ko zafin magana ko wani abu zuciyar ita ce take da wannan to ya samu irin wayannan baiwawwaki iri daban-daban sannan kuma annabi alaihi salatu wassalamu aka cewa ka fi so a mutane sai ce abubakar a mata ba sai ce yasa aisha radiyallahu anha ko ba taba ganin wanda annabi ya tare wa baban da shi lokacin da maganganu suka kama su da wayansu sahabbai suka babbata sai na abubakar ya faɗi magana ce a yafi sai ce ba zai ba da annabi sai ce sai na goyi da bayansa ya nuna ɓacin ransa akan wanda ya ɓata sai na abubakar radiyallahu anhu to yana cikin abin da ya samu na baiwa da Allah yi masa bayan baiwa bayan baiwa bayan baiwa ya samu wannan Allah yana yin haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tarfa mana irin wannan albarka ta tasa radiyallahu anhu sannan daga cikin abin da za mu lura da shi ga sai na abubakar radiyallahu anhu shine wato yadda da musulunci da kuma ƙaunarsa da buƙatar iyaɗa shi domin tun daga ranar da ya musulunta bai taɓa saurarawa ba ya shiga ƙoƙarin taimakawa annabi alaihi salam wata irin baiwa da Allah ya masa wajen kiran mutane sai ya zama da dukkan musan manyan abu ɗali na musulunci jaruman musulunci shi shigo da su daga farawarsa daga ran da ya shiga nan ya fara shigo da mutane shi ya shigo da sina usman ibn affan radiyallahu anhu yana daga cikin al'asharatul mubashshiruna bil janna shi ya shigo da sayyidina abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu yana daga cikin al'asharatul mubashshiruna bil janna shi ya shigo da az-zubair ibn al-awwami radiyallahu anhu yana cikin al'asharatul mubashshiruna bil janna shi ya shigo da talhati ibn ubaidillah yana da cikin al'asharatul mubashshiruna bil janna shi ya shigo da abu ubaidah ibn al-jarrah radiyallahu anhu yana cikin al'asharatul mubashshiruna bil janna shi ya shigo da usman ibn mas'ud radiyallahu anhu wanda annabi sai binne ɗansa Ibrahim a kusa da shi ce Usman ne maka makoci duk sai na Abubakar ne shigo da su musulunci saboda tsananin kishinsa da kuma buƙatar ya taimaki wannan addinin to haka ka yayi kokari kwarai da aniya sannan lokacin da maka take cikin rugun tsimi ake cikin tashin hankali ake zubar da jini ake kashe mutane bai taba sako-sako ba ko baya baya wajen bayyana yana tare da annabi alaihi ko wajen taimakonsa da goyon baya lokacin da aka dinga hijira ya ce zai tafi habasha annabi ya ce aka dan dugunnata da kansa wani dan kasuwa ne na laraba ya ce da shi irin ka ba a barin sai gari saboda aka ka hakura sai je belin sai aka ya daukan masa lamun ne wajen kure shawa suka ce to shikenan zai zauna amma ba zai karanta alqur'ani a fili ba ba zai fice dinga yin sallah ba sai ce dauki lamuninka na koma ga Allah shine zai kare ni haka ya ci gaba da yi lokacin da izo ya tarar ana an jefa wa annabi alaihi salamu abubuwa na datti ya tashi isaya yana sha a takatulo na rajulan an ya kula rabbiyallah kwa kashe mutum ko ku cuce shi dan ya ce Allah ne ubangiji na suka dinga dukansa shi ma sai da farka su tarfe da jini gaba daya aka dauke shi aka tafi da shi bai san inda kansa yake ba farkawar da ya ta farko abin da ya fara tambaya a wani hali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki to Allah ya masa wannan alheri na ƙaunar musulunci da kuma ƙoƙarin taimakon musulunci to saboda ka ya ɗebi dukiyarsa a wannan lokacin da ake cikin tashin hankali a maka bilal an ɗauke shi ana azabtar da shi a yi masa a doke shi a doke shi a kwantar da shi a cikin rairayin maka a yi masa gashin koma a ɗau dutse a ɗora kirjinsa bayansa a tuɓe illa asar ta yi rairayi ya huce sai a ɗaura wuyansa a mai da hannunsa baya ɗaure babu ko zare a jikinsa a baya ran gari su dinga jinsa a guje suna bakare shi yanzu rauna za ku yi wa haka ce ai ku kuka ɓata shi yace za ku sayar min da shi suka ce shi ne ya saye shi sirrin nira shi ya saye ta ita ma dinga sayan bayi maza da mata ya dinga narka kuɗinsa ina bayarwa ya fitar da su daga wannan lokacin da ake sha za a je ta buka shi gaba ɗaya hatta tsintsiyar gidansa sai da ya ɗauko ikawo annabi zai ce mai kabar musu ce na bar musu Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam to haka yi wa addinin musulunci a wannan bangare to sannan wani abun lura daga sina bakar radiyallahu anhu shine wanda ya aboci annabi alaihi salam a wajen tafiya hijira shi ya tanadi raƙuman da za a hau shi ya tanadi ƴaƴansa da zuri'arsa wanda su ne za su kare hijirar su riƙe asirin hijirar har hijirar ta kai ga samun nasara duk shi ya samu wani ya sa Isma'u yarsa aka sa kuma daga cikin ƴaƴansa maza aka samu Abdullahi ibn Urayqi din Laisi wanda shi ma sayan sai Abin ibn Fuhaira shi ya sai sai yanta aka tsara su wannan jogorafa ne shi ya san kan hanya wannan kuma ya san kiwon dabbobi da komai aka dinga wannan har hijirar ta zama ta tabbata ya kwashe dukiyarsa kakaf ya bar kokobo bai tafi da ita mahaifinsa lokacin bai musulunta ba ya zo gidan ba an yi jira da ɗarsa asma'u mahaifin naki me ya bar muku na san kaunarsa da abokinsa fa ya bar muku kuma bai ta kuma suwar ta san zai haka sai ta samu jaka ta cika ta da tsakon kwani tun da lokacin zinare ne da ya taɓa ji cikus cikus ta ce wannan ya bar mana zai to a ya kyauta ya bar muku abu mai yawa amma shi ba komai ba ita fi da shi ya yi ƙoƙari wanda annaba sai ce dukkan wanda imana wani abu a musulunci mun saka masa ma banda abubakar haka yi shari'a sun sai dai gobe kiyama Allah zai masa sakamako to ya sami adami a gurin ubangiji subhanahu ta'ala Allah ya tarfa mana irin wannan albarka ta sa radiyallahu anhu sannan sayyidina abubakar radiyallahu anhu wato ya nuna matsayi wanda ya kamata irinsa in nuna na farko abin da zan ja hankalin mu fara fahimta shine ran da annabi alaihi salam ya rasu madina ta dawo kamar irin awaki din nan ana ruwan sama ba su da inda za su buya ta ruɗe gaba ɗaya ko wanda ya daina magana kamar sayyidina ali radiyallahu anhu akwai wanda ya daina tafiya sai ya zama gurgu sai ya rarrafe kamar sai na usman radiyallahu anhu sai na umar kuma ya zara takobi yana cewa ya tafi gana da ubangiji da annabi musa alaihi salam wanda dai ya ce ya rasu zan sauke kansa aka ruɗe ga baki ɗaya wani yana gona ya ji madina ta ruɗe me ya faru aka ce manzo Allah sama shine ya rasu sai sai Allah ka tsiyaye idan nan ba na buƙatar ƙara ganin kowa tunda masoyina ya tafi kawai zai gona ya iyayen ya tsiyaye to sina Abubakar yana awali unguwa ce a Madina akwai matarsa a nan sai ji Madina ta ruɗe sai ya fito bai ce wa kowa komai ba ya zo tare duk ana wannan hargitsin bai ce wa kowa komai kawai sai ya wuce sai shiga har ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta da shi a shimfiɗa an rufe shi sai ya buɗa ya kalle shi sai tabbatar ya rasu sai sumbance shi ce shi ifta hayyan wa mayita ka tsarkaka kana da rai ka tsarkaka bayan ka bar duniya to da ka sai tabbatar ya ta hakiki ya rasu sai ya fito duk bai ce musu komai ba to a ranar suka ga abin da annabi suke nufi da abubakar da sai ya hau mimbari ana aka ce shi ne yi tsayewa irin ta annabawa inda dutse ike tsaye haka ya tsaya yana za kawai sai hau mimbari sai ce ayyuhan nas man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wa man kana ya abudu allah fa inna allah hayyul la yamut wanda annabi alaihi salam yake bauta to yau ya rasu sai ya daina wanda ko Allah yake bautawa Allah raye ne ba zai mutu ba har abada sai karanta wa ma muhammadun illa rasulun karkalar min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yudarra Allah shay'an wa sayajzallahu shakirin suna Umar sai da takobi kasa kuka ce ya rasu to sannan kowa inutsu shine ya gano abin da yake cikin zakata musulmi inda raunin su yake jini ya zuba masa aidin ya sa auduga ya tsaye da wannan to shine matsayin farko da ifaye wa al'ummar su yi amfani bayan annabi da ya bar duniya matsayi na biyu sai ya ji an ce ansaru sun tafi sakifatu bani sa'ida sun taru za su fudda shugaba sai ce sai Abdurrahman Dawud da Abubakar Umar yace ku tashi wanga ta zama ba aka bar annabi alaihi salam ba ai jana'izar sa ba kai aka tafi can saboda muddar al'umma ba ta da shugaba za ta wurgaji aka je aka yi ta hujjatayya wannan ya faɗa wannan ya faɗa a ƙarshe suna bakai ce su ina tabbatar muku la tadinul arabu illa li hadzal hayy min quraish sani na da larabawa da suke jazira gaba ɗaya babu laraban da za su kuma bakure shi ba shi yasa da ake ta sabanin malami akan sha khalifa sai sai bakure shi aka san larurar zamanin ya kallace duk wanda ya hau in ba bakure shi ba laraba ba za su bi shi ba sannan yake da su na hamil umara wa antumul wuzara mu ne shugabanni kuma ku ne waziran mu yace ubangiji ya ce alzina amanu taqullaha wa kunu ma as-sadiqin yace na hanu sadiqina mu ne sadiqina sai dai ku zama tare da mu suka ce sun yarda sai ce to na zaba umaru ya zama shine khalifa sai ce ayakunu haza wa anta hayyun wannan za ta yi kana da rai annaba sai naɗa ka kai ka je aikin hajji ya sa ka kai sallah yana da rai yace kai sallah ni yau a ce ni za a saka gaba ga ka sai ce ne maka mubaya'a to shine masa mubaya'a ya ba ya yi masa cappa yace ya yarda sannan aka koma masallaci aka yi babbar mubaya'a musulmi suka zo suka yi cappa gaba daya to da suka yi wannan to sai ya gaya musu ga yanda tsarin shugabanci zai kasance sai ce ayyuhan nas inni qarwallitu alaikum wa lastu bi khairikum yau an dauke ni an nada ni akan ku amma ba dan nafi ku ba hadiuni ma adatullah wa rasuluhu ku bi ni muddar na ba Allah da manzansa ku bi ni fa iza asaitullah wa rasuluhu fala da'ati li alaikum ina saba Allah da manzansa dan ba za ku yi mun biya ba ban yadda ba umu ila salatikum yarhamukumullah sannan yace na umarce ku da yin jihadi la yada adun minkum al jihada kada ɗaya da ku ya bar jihadi fa innahu la yada'uhu qaumun illa darabahum Allah bi zulmi ba al'umma da za ta bar jihadi sai Allah dora mata kaskanci kowace irin al'umma ce to ya gama da wannan ya faɗi yanda shugabanci yake dangantaka tsakanin mai mulki da talaka cewa akwai daidaituwa shi sa ke ban fi ku ba abin da yake kanku yana kaina haƙƙin da kuke da shi ina da shi wajibin da yake kanku yana kaina suna musu cewa ga yanda ake da'a sai an ba Allah mai mulki ya ba Allah sannan za a bi shi ya kuma nuna cewa gaskiya ita ce asasin mulki kawai adalci shine asasin mulki to nan ma ya aje wannan radiyallahu anhu to sannan wani matsayi da ya dauka na rubuta mata dan zaid radiyallahu anhu ma wanda annabi sai ya nada usama ta dan zaid yace zai tafi ya kirum to ga annabi alaihi ya rasu to ran nan kowa ya isan waye abubakar radiyallahu anhu to a lokacin kuma an samu ridda rasuwar annaba lisan ta dukan da ta yi wa al'umma ya ba karami ba ne ta taki zukata tana dukan zukata sabai suka rude na waje kuma duk waɗansu suka ga cewa a ai wannan al'amarin ashe na harkar addinin nan ɗaukaka yake jawowa wannan bawan Allah wannan addini zuwa shi ya ɗaukaka sai musailama ya zarce da da'awarsa ta annabta mutanen aswad al-ansi su ma suka zarce da da'awarsa ta annabta tulaiha ya fito ya ce annabi sujahu ta fito ta ce annabiya sulma ta fito ta ce annabiya so da sun ga cewa addini in aka rike shi za a ɗaukaka can sai jahiliya ta motsa ta cewa da can ba su saba da bin shugabanci ba yanzu an ɗora saboda haka dama ta samu kowa koma zaman sa na kara zube can waɗansu kuma sai suka ga a to zakkar da muke bayarwa ta mece ce saboda haka muna da son dukiyar mu zaka mun fita ba za mu ba da zakka ba wannan suka ce dan me za a dora mana yin sallah kullun sau biyar a rana su raka ba za mu yi ba saboda haka ridda sai ta zama akwai ta barin musulunci ga baki ɗansa an watsi da shi akwai ridda ta da awar annabta ita ma ta fito ta salo sannan akwai ridda ta ba za mu yi sallah ba akwai ridda ta ba za mu ba da zakka ba akwai ridda ta cewa duk abin da musulunci ya ce a yi sutura to tsirai shi za a yi kar a sha giya kar a yi kar a kwata sai an yi amma za a yi sallah za a yi azumi da koma waɗannan abubuwan miyagu sai an yi su ita ma wata ridda ce ta fito da ba akwai kuma wanda su suka ce ba za su yi musulunci ba sun tsaya su ga tsakanin musulmin da suke madina da sauran da suke tawa nan wa zai nasara su bi shi wannan ita ce matsalar suna bukar ya fuskanta ita i fuskanta a wani lokacin to kuma ga ga rundunar Usama ta dan da annabi ya ce ta tafi alaihi salam kuma ga annabi ya rasu alaihi salam sai ya je ya tsaya ya ce rundunar Usama tu kwana uku da rasuwa na sai ce maza su fita inda annabi ya ce su fita kun rundunar ta je ta nan gurin Usama ta fita aka ce wannan fa ba za ta wuce shi kuma sai ta yiwu suka ce Madina fa ta rikici kai din nan kai ne fa ka tsara cewa a sa waɗansu mutane mafi yawan jama'a su dinga kwana a masallaci domin ka a zo a mamaye madina kai ka ware fuskokin madina ka tura sai na abubakar sai na ali wata fuskar ka ce je da jama'a ya dinga kwana a nan ka tura azubair ibn al-awwam ɗaya fuskar ka ce dinga kwana a nan ka tura ka tura abu ubaida ibn jarrah ɗaya fuskar ka ce kwana a nan ka tura sa'ad dan abi waqas ka ce dinga kwana a nan ka tura abdurrahman dan uku ka ce duk kai ka sa su sai da babu aminci ana jin garin zai rikice zai fada cikin hadari za a zo a mamaye madina a zo a yi mata kaca-kaca ka saka wannan sannan kuma larabawan da suke nesa da suka yarda kana rubuta kada kana aika musu waɗanda kuma suke kusa fa kai kake tura ana zuwa ana fatattakar su ya za ka tattara sojoji ka tura su safanin gurin sai ce yana kiran mitin na gaggawa duk muhajirun da ansaru su zo suka zo ga baki ɗayansu suka yi ittifaki akan jeshi usama ba zai tafi ba sai ce a tafi sai da garewa da ya zo ya sallah sai mu yi ce na rantse da Allah wanda ran abubakar yake hannunsa idan za a mamaye madina ta da ƙarƙashin mulkin mallaka wallahi wannan sojoji sai sun tafi tun da manzon Allah ya ce tafi ya bar duniya ba zan yi don saba abin da ya ce ai ba ya ce idan abubakar kura za ta cinye shi a madina za a zo a yi daga da shi wallahi sai an tafi sai dai komai ya same ni sabai suka cik ya ce haka za a ce ku huta to shine abin da ya fara ya nuna sarama da tsayawa akan manufa ta annabi alayhi salam sannan da aka zo zai fita da usama zai fita sai ya zama na shi a ƙasa usama na kan doki ya tafi yana raka shi an sa inda ya koyi wannan lokacin da annabi sai ya tura ya tura mu'az dan jabal zuwa ƙasar yaman sai ya sa mu'az ya hau doki shi kuma annabi ya raka shi a ƙasa ya ce dole mu yi abin da annabi sai ya bada baki za mu yi magana ba to sannan da iya wannan sai ce kuma abin da annabi sai ya mu'az dan jabal shi ma shi zai yi shine masa wasiya yace zan maka wasiya da abu goma la tahunu kar ku kuskura fi ha'inci wala tagullu kar ku yadda kun ku kwangi abin da aka samu kuɗi ba wala ta gajiru kar ku yadda ku zo masu yaudara a yi ƙulla alkawari da ku warware kar ku yadda ku je ku dinga kashe dabbobin mutane kar ku dinga cinnawa bishiyoyinsu da gine su wuta idan ku ga mutane a coci suna ibada ku wuce kar ku taba su idan ku ga mace kar ku taba ta kar ku taba karamin yaro kar ku taba tsoho wanda aka yi masa rauni ifadi yana kwance kar ku bi shi ku murkushe shi ya fitar da ƙa'idar ladabi da tarbiyya da sharaɗan jihadi a musulunci to sannan da ya masa wannan sai ce na jan hankalinka duk abin da annaba alisun ya ɗora ka a kai karka da ka rage ɗaya karka tauye saboda haka ka tafi ala barkatilla amma kafin ka tafi usamatun nan shekararsa sha takwas wani suka ce ashirin sai ce ina neman izininka ka taimake ni ina da bukatar umaru wallahi bai sa sai na umar ya zauna a madina ba sai da usama ta yi masa izini saboda alfarma annabi ne na da usama to haka yi wannan al'amari ga addinin musulunci sannan ice bayan an tafi suka tafi wannan aka dawo sai aka duba a game sai na abubakar yake so ya koya mana suna abubakar yana so ya koya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne da shi sai na abubakar ya so nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya tsara to bayan da za a bashi wani mutum ya zo ya canza shi sannan ya nuna mana musulunci ya ɗashi da kira zuwa gare shi baya ta'allaka da rayuwar kowa komin girmansa saboda ta cewa sayyidul khalqi ajma'ina khatimun nabiyina wa muslimin rasulsa bata tsaye da komai bai ce a ci gaba don yana mutane ba wani mutum duk girmansa da zai tsaya musulunci ya tsaya ya nuna wannan yace haka na koya daga gare shi alayhi salatu wassalam sannan ya nuna mana cewa wahala da rintsi da ruguntsi mai duk tsaurinta sai an yi wa musulunci aiki saboda duk halin da madina take ciki a wannan amma da ya kalle shi bai ce wallahi sai an yi wancan aiki dan ya ajiye darasi daga wannan ranar haƙila mul kiyamati ta dinshin hankali da rugunsumi baya sa musulmi su girgiza ko su dakatar da musulunci aiki to haka yi a wannan sannan wannan rindina ta usama ta dan zai dirran wannan wasiyar da ya bayar sai ta jawo duk mutane suka yarda cewa addinin musulunci addini ne saboda rundunar sojojinsa na musulunci ba sa ha'inci ba sa kwange abin da suka samu ba kuma a kulle yarjejeniya da su su saba duk abin da kuka kulla da su ka je kai bacin ka ba ran da wannan abin zai warware sannan rundunar musulunci in ta shigo guri ba ta cin mutuncin mata ba ta fyaɗe rundunar musulunci ba ta keta alfarmar tsofaffi rundunar musulunci ta ta yarda da aƙidar waɗansu in suna kanta ba za ta taɓa su ba sai dai in su suka farwa addinin to wannan shine abin da sana'a bakar ya ajiye mana akan yeshi usama sannan kuma wa'annan masu ridda shine wannan tsare-tsaren da fuskokin da ya zuba sojoji aka tsatsare madina aka dinga bi sannan kuma i fuskance su in da Khalid ibn Lole ce kai ne takobin da Allah ya zare ba mai mai da kai saboda ka sai ka daura kamara ya tsara sahabbai a rana ɗaya sai da ya daga sai da ya nada tutar yaki guda goma sha ɗaya ko ina fuskantar da su wa'annan suka yi nan wa'annan suka yi nan wa'annan suka yi nan haka aka dinga dauke ba daɗi sai da suka kakkarya su wanda ya fi kowa ƙarfi shine musulama kazzab lokacin da ya samu ya dabara ya mallake ita su jahu tamimiya ita ma ta tsallake ta can ulai hati ya tsallake aka zo duk da ya suka tarwatsa wayannan wanda suka yi wannan riddadin aka dawo da kowa kan hanya suna abokar ya yi kokari da yin wannan cewa tun da ya dawo da jaziratul arab ta dawo kan ka'ida manufarsa da wannan ya ceci musulunci kuma ya samarwa da musulunci wato cibiya mai ƙarfi wadda daga wannan cibiyar za a yada shi faɗin duniya gaba ɗaya amma da ya bar jaziratul arab a rikice to bai zai ba dama ya tafi yaƙi rum ba dama ya tafi yaƙi iraki to sai dai tabbatar nan ta tabbata ta zama cibiya mai ƙarfi sannan kuma aka fuskanci iraki aka fuskanci rum shine aka je siyar moka su wane ne aka yi ta wannan ɗauki ba daɗi ɗin in ana nan sai a koma nan to dai samu aka halaka shi musulmatul kazzab wanda ya shirye kiran su kansa ar-rahmanu yasa da Allah ya ce ar-rahmanu allama al-qur'an sai ya ce khalaqal insana allamahu al-bayan in yi shiru sai su ce ya rahmani da yamama ne ke kansu kan sai Allah ya ce khalaqal insana allamahu al-bayan yana da gona ana ce da shi ta hadiqatul rahman ya tanadi sadaukai sun kai dubu sittin ya halatta cewa a daina sallar asuba ya halatta a daina sallar isha saboda ka duk shakiyan gari da duniya suka taru a gurinsa aka yi ƙarfi to aka fuskance su aka dinga ɗauki ba daɗi aka dinga ɗauki ba daɗi halin ya duk abin da zai da ikira musu dan abijal aka tura ya buga ya buga ya buga ƙarfin ya kai aka ce halin ya tafi shi ma ya je yayi yayi yayi yayi yayi yayi da ya ga abin ya ci tura ya ce tamayyazu a ware sai masu haddasa suratul baqara suka ware rundunar su daban ba su da suratu ali imran suka ware ba su da alqur'ani suka ware duk mai wani abu ya sake sa tamayyazu muhajiruna suka ansara suka ware waye suka ware ko zai gano inda raunin yake kasa ganewa to karfin yayi kai karfi kuma a shirye suke so da sun tabbatar in aka yi nasara a kansu al'amuran su duka faɗiwar gajiya zai to da ya ga haka a tsarinsa na masu hankali wanda suke da lura da mutane sai ya gane akwai akwai barawo dan malik dan uwan Anas ibn Malik ai yana ciki shine wanda aka ce barazal abdala shi kadai sai da ya dubi sadaukai da ake ji da su sai da baraza da mutum ɗari kuma jini aika da su wuta ba wanda zai kashe ba to kuma sannan duk abin da yace da Allah ya sai yayi law aka sama alallahi la abarrahu sai ce masa barawo dan Malik zo kaga halin da muke ciki roki Allah sai ya daga hannu shine wanda mutan yau suke hauka duk wanda ya zo haukan sai ɗebi ta malamai ya zuba musu bai san cewa duk wanda suka ce Allah tsaye da shi wallahi sai ya tsaye da shi duk wanda suka ce Allah ya kawar sai ya kawar to mutanen ba sa sanin akwai masu wannan to su zai ke san masu hankali sun san akwai wanda sun suka ce Allah ya sai lau a kasan Allah la abarrahu sai daga hannu ya ce da shi Allahumma hazimhum wansurna alaihim warzuqni shahada ka karya su ka ba mu nasara ni kuma ka yi min arziki da shahada shikenan kuwa aka karya su aka kashe musulmatul kaza aka fatattaka su shi kuma ya shahada din to an yi wannan gama suna bukar yaji sha ga wani guri can a kasar Rum ta baci sai ce da Khalid maza ka bar nan gurin ka tafi can tafiya kwana goma sha biyu ne yayi wa raƙumansa hikima wadda gwanaye suke yi da ya musu hikima wajen shan ruwa a cikin kwana uku suke tafiya kwana goma sha biyu saboda buƙatar aje da sauri aje a riski abin kada abin ibaci to haka wayannan bayan Allah suka ta yi sannan aka shiga da buɗe buɗen garurruka ya sassaka irin wayannan to bayan an yi wayannan abubuwan sai sana Umar ya zo ya ce da shi khalifa sabon annaba sun da yawa sun kwanta dama a wannan yaƙi a ake da kai na radda saboda ka hafizan qur'ani suna mutuwa qur'ani zai bata saboda kana baka shawara hada shi guri daya sai ce ni ko ba zan yi abin da annabi bai ba alaihissalam ya ja ya ja ya ja ya ja to tunda yake su in za a tumfi shay'in ne furduhu ila Allah wa rasuli a wancan da aka yi na jeshi usama shi ya komo kan magana manzo Allah sallallahu alaihi suka hakura to shi ma nan da aka matsa sai ya gane sai ce ya yarda sai ake kirawo zai da ɗan sabit radiyallahu aka ba shi aikin ya haɗa alƙur'ani guri ne shekara biyu yana haɗa shi aka rubuta shi kaka ƙur'ani ya haɗu sannan zai bita inda ya zo ya rasa aya biyu a ƙarshen suratul tauba sune laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim ita ce aya ɗaya sai fa in tawallahu qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim aya biyu to akai ta gwagwagwa sai aka same ta gurin wani mutumin Madina a rubuce a fata aka samu shaidu cewa annabi alaihi shi yasa shi ya rubuta kuma a cikin suratul tauba take sannan ya saka saboda ba sa amfani da hadda kansa saboda kada yan baya zo su ce ba qur'ani bane suka kirkira suka sa sai da shaida ta tabbata to sannan ya ci gaba da nazari yana bita yana bi sai da suratul ahzab nan ma sai ya rasa aya guda ɗaya ita ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alai fa minhum man qada nahabahu wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdila ita ma aka yi ta bincike aka same ta a rubuce a gurin wani mutumin Madina ɗaya wanda aka samu wancan akwai Abu Huzaima akwai kuma Huzaima aka same ta shaidu suka tabbata yasa shine Qur'ani ya haɗa cif tun ɗinsa inda yake lokacin da ya rubutu ne sakandami ba ɗigo ba wasali ba zancen izifi ko nisifi ko rubi'i ko sulisi duk babu ko sumuni kawai haka yake qur'anin sai dai ayo surorin kawai da aka wawware sai aka hada shi aka rubuta aka daure sai aka yi shi wajen mai dakin manzon Allah sallallahu alaihi na Hafsa da dilawan tana da ciwon da suka da ci qur'ani a cikin mata annabi sallallahu aka danka mata aka ajiye to wannan ina ga a dan takaice ba sai na ƙara tsawaitawa ba ya isa mu gane suna bakar jilahu anhu a musulunci ba abin ayar bane ba kuma abin da wani mutum zai soka ba ne sai dai mai fatan Allah ya ba mu albarkarsa to saboda haka suna bakar a irin wannan shine dan abin da nake so mana tsokaci to saboda haka a ƙarshe kamar yadda wata ruwaya ta zo yayi wanka kamar da la'asar likis to bayan wannan shine sai kuma ya kamu da zazzabi a ce ajali ne to daga ba shi da lafiya sai ya tara sahabbai shawara da su gafa ga halin da nake ciki sai ce amma na yi muku zaɓe na zaɓi umaru in na da sai zama shi zai shugabanci musulmi ne kuka gani sai suka ce sun yarda ina tsammanin ɗalha ne sai ce masa ni ina ganin ka zaɓa musulmi mai zafi umaru da zafa ne sai ce ni dai shi na zaɓa in na je lahira ubangiji ya tambaye ni zan ce masa na zaɓa musu wanda ya fi kowa alheri a cikinsu domin na san abin da yake zuciyar umar na alheri ya fi abin da yake fili yawa ko ya sake kirawo su ya sake tattauna su a ƙarshe sai yake suna usmanu rubuta aka rubuta aka sa hannu ice ku shaida kada in mutu a samu matsala to sai da tabbatar da wani sai kira masa sina umar aka kira sai ce na zaɓe ka na ɗora ka kai ne za ka shugabanci musulmi a bayana kuma na kafa musu hujja akan wannan amma kai abin da nake gani na san cikinka da banka alherinka na ciki ya fi na waje yawa in ka canja a bayana Allah zai mu hukunci da abin da na sani amma ina jan hankalinka ka kiyayi son zuciya ka tsaya akan shari'a yace mizanin alkiyama da Allah yace man saqular mawazinuhu babu abin da yake nawaya shi sai bin shari'a kawai to da shari'a tana da nauyi in ka fito kasuwa zaka yi ta algus ka hada mai kyau da mara kyau sai ka tara kuɗi dan kare ka je ka yi abu dan jabu ka zo ka dinga sayar da mutane da kuɗi araha wanda zai mai kyau ya sai da shi da tsada sai mutane su ki zuwa gurinsa to kaga wannan tsayawa kakan shari'a akwai wahala a nan duniya za ta nauye ka ka rike harshen ka ba ka yi da mutane ba ka zagin mutane ba ka ɓarar da baka komai za ka faɗa da mizanin shari'a wahala ce ya ce to yanda wannan bin shari'ar inawaye ka duniya da baibaye ka haka duk aikin ka aka saka shi a mizanin kyama zai nauyi ya ce bin son zuciya ko baya nauye kowa in mutum gida mai bai ta zagin kowa ya ci haramun ɗinsa isa ce sacensa ita abin da ransa yake so ya zinace zinacen sai kowace irin alfasha babu abin da zai nauyi shi sai dai ma zuciyarsa ta ji daɗi ya abin da yake so to wannan duk abin da ka saka nasa alahira ba zai nauyi ba shine ma kafar mawazinuhu ya tsara ayyuka wanda in ka yi su da rana inda daddare ke so ba zai karba ba da rana wanda ya tsara su da rana in kai zira ba zai karba ba saboda ka ba Allah akan yanda yake yake so to shine wasiyar da ya masa to daga nan sai na wakar da lamarin kuma sai ta Allah ta kasance sai ya rasu dama ita na Aisha da ta ce ta yi mafarki ta ga taurari uku sun fada ɗakinta daga sama kowanne tauraro ne daren sha hudu sun fada cikin ɗakinta sai mata shiru sai da annabi da sama ya rasu aka binne shi a ɗakin sai ce kin ga ɗayan taurarin ki watannin ki kai shi fi kowanne a ciki to shi ma yana rasuwa sai kuma shine tauraro na biyu din sai aka je aka binne shi a inda annabi alaihi salam yake aka sa shi daidai kafadar annabi alaihi salam daga baya haka saboda ya dan gota annabi sama daga wajen kafada kansa haka kusan kawahonsa ne anan ya dan gota shi kadan shi yasa yanzu inda kuka ga an kuka duba satellite ko wanda ya je Madina zai ga wannan kofar guda ɗaya ta tsakiya duniya suke zai ga daidai fuskar annabi alaihi salam an sa huna assalamu ala rasulillah daidai fuskar suna bakar an dan matsa za ga an rubuta huna assalamu ala abi bakar daidai fuskar suna umar nan ma rubuta huna assalamu ala abi ala umar ala umar radiyallahu anhuma to wannan shine magana sina umar abubakar radiyallahu anhu sina ali shine dogon sharhi a kansa ya dinga bayani shine kaza shine kaza shine kaza shine kaza shine kaza musulunci yayi asarar mutum an samu gibi wanda ba za a iya sake tushe shi ba to wannan shine abin da sina bakar dan abin da nake so na darasi dan mi la'akari da irin gwagwarmaya da gudunmawa da wahalhalu da suka sha suka yi wa addinin musulunci rana fatan mu Allah madaukin sarki ya wata wato ya sa wa zukatan mu kokarin yin koyi da irin waɗannan domin fa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbaha bil kirami falahu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tarfa mana albarkatun abubakar siddiq radiyallahu anhu Allah madaukakin sarki ya sa mu a cikin wannan jerin ayari أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع السلامة